إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala cikin ikon shi ya kaddara haduwar mu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna daya ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da takwas ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida yan uwa a darasinmu na sati da ya gabata mu ta annabi musa da fir'aun a cikin darasi na biyu mun tsaya a daidai inda annabi musa alaihissalam ko mutum musa a wancan zamani ya kare hidima ta kwadago da ya a gidan wannan latijo wanda ya shahara cewa ana ce annabi shu'aib mu dai mu san da qur'ani ambata dai wani latijo mai girma bayan ya kare wannan zama na hidima ta tsawon shekara goma kamar da ya zo a ruwaya tabbatatta daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi Musa ya cika ajalin mahi tsawo da yi magana shekara takwas in ka cika goma daga kanka dan kanka to annabi sallallahu ya tabbatar mana da cewa ya cika wannan ajali mahi tsawo na shekara goma na hidima a dalilin bashi wannan diya to yanzu ɗan uwa a kan wannan mas'ala yau kenan za mu kissa ta uku ta annaba Musa da Harun da Fir'aun yau a kisanmu ta ɗaya mun yi magana da yawa ko mahiwa bayaninmu kan aihuwar Musa salam irin abin da ya wakana na kariya da alkawali ga uwar Musa salam da irin da Allah ya tsiratar da shi daga kisa na makircin fir'aun a kisa ta biyu magana mu ta tahi akan irin yadda nan Musa alaihi salam ya tashi ya samu kanshi bayan ya girma irin har yadda ta kai ga kisa da yayi kuma da dai gudu da yayi wanda ya kai shiga gidan wayannan yan mata ko gidan wannan dattijo Shu'aib wanda ya shahada kan haka ne mace latijo mai girma yanzu kenan sha Allah kamar yadda muka ce za mu ɗauki suratul qasas ita ce jigon tahiyar mu kuma muka iya zuwa wani wuri ko da mu mu dawo cikin ta sai ita ta kawo abu da yawa na kisar Musa alaihi salam wanda ba a ka ba a wasu wurare yanzu kenan mun ji dai yarinta girma mushkilar kisa gudu arme da ya samu dai yanzu Allah subhanahu wata'ala zai ɗauke mana wannan zaman gidan wannan latijo da arme da ya samu an ƙare arme ya kamu mata kuma yanzu ya kamu hanyar gida ko ya yi begen shirkin komawa gida kina yanzu za mu tashi cikin ƙasas inda Allah subhanahu wata'ala ke tafalan maƙadala musa al'ajal لما قد موسى العجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون na'am yanzu dan uwa mun ce wannan kissa ta alqur'ani abu ne kaman ana abu a gabanka ko sama da haka mun yi bayani so da aka yi wani bayani wani aiki a gabanka ka dauki rabi ka bar rabi wannan labari ne na gaskiya ahsanu qasas kaman ga abin nan a gabanka zikin za mu kaddara ga Musa alaihi salam ya kare hidima kaman alaba labari ya kare hidimar gidan wannan latijo kuma wasara bi ahlihi falamma qada Musa al-ajal lokacin da Musa alayhi salam ya kare wancan zaman hidima na shekara goma kamar da ruwaya tabbatatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare shekara goma a wannan gida a Madayan yanzu kuma Allah ya ce wasara bi ahlihi wasara arzikin janar turu nara yanzu Musa ya fito da iyalan shi zikinan ya dauko matar shi wasara da ali ya dauko iyalansa daga can madayan ya dauko matan shi kwace iyalan shi allati ahli ya dauko iyalan shi sun kamo hanya ta komawa zuwa masa suna cikin wani wuri yace arat min janibin tur nara daga can gehin dutse kenan wannan za kaddara yanzu ga Musa alaihi salam nan a cikin kungurumin daji cikin duhun dare duhun ayoyin su karantar da mu cikin duhun dare yake kuma cikin sanyi ne kuma ya bar hanya kan zamu ga cikin ayoyin insha Allah gashi na cikin wannan hali na rudu a cikin daji kungurmin daji bakir iya cikin wannan hali alaka min janibin turi nara he tsinkayi wata wuta daga gehin dutse kuma zamu ga gaba gehin bangaren damar shi ta laga mana a duk ma bangaren damar shi zan ga gaban Allah kina ziyartar kai wuta a cikin wannan kungurmin daji cikin wannan duhun dare cikin sanyi yanzu qala li ahli kusu inni anastu nara yace ma iyalci yanzu ku tsaya anan kan ga wani can dan tsinkaya kan dutse ne can gehen dutse yace ku tsaya anan ni na hangi wuta zan je wajen wannan wuta ɗayan abu biyu la'alli atiku minha bi khabarin aw jinsin min an zan zo muku imma zan samu labari na ce labarin hanya ina za mu za mu zamu ta in zo muku da labari aw jinsin min an me jazawa kenan gar ko in samu dan garoshin wuta yace la'allakum tastalun dan dan samu jin gumi kenan wannan shine ibnu kasir ke cewa kalmar jannatu minan nar kalmar bi qabatin sai zama gaba qabas iya karantar da kai akwai sanyi iya karantar da kai ce bi qabatin akwai duhu iya karantar da kai na magana hanya neman labari akwai bata yace zan zo muku zan je wajen wannan haske in ma in zo muku da labari ko zo muku da garwashin wuta nan shine jazatu minan nar ba wannan zan kama kudin kashin wutar la'allakum tastalun don ku samu dan jin gumi ku dan samu jin gumi na na cikin sanyi yanzu kenan ga Musa da salam cikin duhun wannan dare ya tashi ya bar iyalan shi ya nihi dutse dan wannan hikima wannan iyalai daga wannan magana ba kaji labarinsu za shiga yakin Allah kuma sai gwagwarmaya ya tashi ya bar iyalan ya je wajen wuta falamma a taha nudiya mi shakarwa da
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة فلما أتاها نودي نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن Musa yana zuwa wajen wannan wuta da ya hango da neman mi neman labari ko samun garoshi na makamashi haka ya kashe wannan wajen wannan wuta iya wannan hali sai nudin nudi haka kiraye Musa amma wannan kira min shati da wadil aiman a wurin daga bangaren kori na dama cikin nan iya fuskantar dutse bangaren damar Musa akwai wani kwari a cikin kwarin shi ma kwarin a gefen shi bangaren dama daga nan Musa ya ci kira fil buqatil mubaraka min shajar min shajar a wannan ya ji wannan kira a bangaren damar kwari a wajen wani wuri mai albarka wajen wata itaciya duk wannan gaba ba gaban ka cikin daji ya je ga dutse ga kwari a kwarin ga wani dutse wuri ne mai albarka ana aka mai kira kiran an ya musa an mai kira ce ya musa cikin wannan hali kuna musa ya musa kuma wani abu wanda wanda bai taɓa haruwa ba a duniya sai a wannan zamani ya musa inni ana rabbul inni ana allah inni ana Allah rabbul alamin Musa ni ne ma'ana mai kiranka an ce ya Musa waye mai kira ma'ana baka mai wakida waye kira ma'ana waye tambaya waye mai kiran shi ya Musa kudin ai an ce yace inni ana Allah rabbul alamin mai kiranka ni ne Allah da kaina ba wani ba ba wani ayake ni ne Allah kuma rabbul alamin ubangijin kowa da kowa yanzu Musa gashi na cikin wannan hali ya sami kira kai tsaye daga Allah subhanahu wata'ala yanzu anan sai ka kama da mas'alar maganar sanda ana kasa ko ka karanta ta
wa an alqi asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين
yanzu nan Allah subhanahu wata'ala sai ka mana mas'alar umarnin Musa ya saki sanda amma za mu koma cikin tsaha sai mu samu don a wannan wurin an samu darussa na tauhidi da imani da ranar lahira da darussa masu yawan gaske da ma kahin magana su kisa dame wa kana can cikin tsa inda Allah ke kira na shau وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أنا الله سبحانه وتعالى إيا وتتنبيا باتا دان أجا هنكلنك إن وانت بيئة متن za a yi wani abu na san baka na aka baka abu ina nan aka je baka na amma idan ina so in ba in sa maka labarin ka so shi ko ka ji shi wani kaga abin da aka yi wuri kaza ka saba gani ba me so ta so in jawo hankalinka in baka wannan labari Allah ce wa hal ataka hadisu Musa shin labarin Musa ya zo maka izra anaran lokacin da Musa ya hango da wuta can mun karanta iya cikin wancan duhun gari da iyalan ya hango wuta ya hango wuta a wannan wuri faƙalar da alim kutu ya ce ma iyalan shi ku zamna inni anastu nara na hango wuta kenan magana ce ya ce musu tsaya ya hango wuta shi ana ce la'alli a cikin minha bi qabatin aw ajidu ala nari huda zan je wajen wannan wuta da watar in zo muku nan alƙabas an ce wuta mai harshe mai ba da haske shi ne birka suke cewa gama kabas akwai waya a sa waya ta wuta akwai wuta a sa waya yayi akwai waya a takaice kenan yace zan je da neman haske ‘yan wuta ta ɗosanawa don su ga haske ko kuwa au ajidu alin nari huda ko in samu shiriya kaga wannan ta shi karanta kenan ya yi batar kai a cikin dajin wannan duhun dare ya rasa hanya yanzu kenan labarin da yake nema wannan iya karantar da kai labari ne yake nema na hanya ya za a yi ya samu hanya kenan ya yi batan kai a cikin wannan daji nan haka yake karantar da mu falamma ataha فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى na'am falamma ataha nudiya ya musa Musa iya zuwa wajen wannan kira da aka mai sai aka mai kira da cewa ya Musa inni ana rabbuk ni ni ne ubangijinka faka la'ana alai ka hudda ta kalmanka guda biyu innaka bilwadil tuwa domin kai kana cikin wani kori mai suna tuwa kuma mai tsarki al-muqaddas al-mubaraka tambaya wuri ne mai albarka mai tsarki mai suna tuwa ga inda halin da kake yanzu kenan ana yan uwa maganar cewa hudda takalmi wasu na kare magana a kun ga Musa ma da yaje munajati ai takalmi aka ce ya hudda nan malaman tafsiri kan yi maganganu irin cewa dalilin hudda takalmin musa akwai najasa a ciki a fatar jaki ce wanda yake matacce wanda duk da akwai ruwaya amma ruwa tana da rauni babu ruwaya ingantattawar ta tabbatar menene illar sa ya hudda takalmin shi amma da alaku da halin allah ya umarnin hudda takalminka to idan mu muka dauka domin in abu da sananne shari'ar wata al'umma ba taron ba bata zamantowa shari'a gare mu sai in manzon Allah kurusun Qur'ani ya tabbatar da wannan abu me yan uwa mu mas'alar mu ko alaƙa mu da wannan mas'alar hudda takalmi ruwayoyi sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wannan al'umma har ma cikin sunan Abi Dawud babe na musamman yayi as-salatu fi na'alai babe na sallah cikin takalma guda biyu daga ciki ya karuwaya ta shaddad bin aus ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi khifafin wala fi alayhim aw kama qala yace ku saba ma yahudawa domin yahudawa su ne ba sa sallah a hufofinsu ko takalmansu ka kenan a addinin yahudawa ne aka hana sallah a cikin takalmi haka imam muslim ya yi babe jawar salatin fi alai imam muslim baban halitta sallah cikin takalma guda biyu imam muslim ya wani babu a cikin suna abin dawud a ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah da sahabbai cikin masallaci ana sallah sai sahabai suka ga ya hudda takalman shi a ruwaye sun suna bi dawo don cikin musulun amma ana tambaya shin anasar yusani fi da alaini ya ce na'am suka sai musulun amma ana tambaya shin anasar zama iya sallah cikin takalma guda biyu ya ce na'am kwarai shi a nan ta suna abi dawo ya ce da ana sallah suka ga ya hudda takalma guda biyu ya ci gaba da sallah sahabbai ganin annabi ya ya hudda sallallahu alaihi kuma saboda koyi da suke da shi kurin kowa sai hudda nashi ya ci gaba da sallah da aka kare sallah sai yake musu tambaya me yasa na ku me yasa kuka hudda takalman ku suka ce ya rasulullah mu dai mun ga ka hudda naka mu ma sai muka hudda sai cika musu ga dalilin hudda na wani ma ka ji wannan iya karantar da kai kira manzo Allah iya sallar takalmi kuma sahabbai suna yi kuma a masallaci shi sai ya ce ni abin da ya sa na huddanawa mala'ika jibril ya zo ya ban labari na cewa a cikin takalman nawa akwai najasa shi ne dalilin huddanawa kun yi dalili kuma yin kuma musu gaban nan idan ɗayanku ya zo masallaci ya ce ɗan ya zo masallaci ya diba ƙasar takalmin shi in ya ga ƙazanta ko najasa ya ce ya goge saboda saukin musulunci da kayan sallah ne bai ce mai wanke kawai hudda ce in ka ga najasa a naɓa jiki ya kama sauki ba ya an sa ruwa ba kunin ya ce ka goge a ƙasa kuma ka yi sallah cikin kayanka yan wa yau kamar da wannan mai sharhin da abu ne wa muka da abu ne ya cikin abu nake a yau cikin bulugu maram mitalin kishin da an karan bulugu maram ya kara misali ce yau ya ce mutane duk da tabbacin ruwaya daga annabi sallallahu salama wata tabbatar da sallah cikin takalmi ya ce amma yau dan jahiltar mutane da addini sun kusa ma su kafurtar da mai sallah cikin takalma guda biyu masu tsarki ake magana don jahilci falahiciyar mutumin kamar iya da magara don da kuna na yi wani iya kawo kalmar kahurci akan masu yi takalmi to wa kahurta shi dai manzan allah gashi a hili karara kuma ruwa ne wanda ba za turuwa sai yin musu annan ruwa ba ma magana ba ma magana a wajen duk wani malami na addini zai ce malikiya shirme ne ba malikiya bace ba wala jahilci ne an ka dauko cikin muktasali shine jibo ta malikiya yake masa'alar iya kawo hanyoyin tsarkaka daga nasara mai sauki ya kawo maganar zainikin mace da maganar sutura ta mace a matar sabai suna takin sutura hijabi kasa iya jan kasa har zirari guda ana yi lokacin makwace ya ce ma sabai ka suke na manzan ya ce ku sake shi ɗari guda kuma sama ta rasu lullah ai kawai ta hita buɗe ita ku yi zirari guda mako ƙara a ƙasa iya jan ƙasa sai musulunci ba da sauƙi cewa da izarikin mace da takalmi da hufi in suka taka nagata tsarkin su gogewa wanda ba da malikiya duk ne ce maka ba a yi ba malikiya bace ba kurin jahilci ne da addini ba wata hujja ta addini ko wata haba wadda ta kawo sukan sallah cikin takalmi illa jahilin malamin Allah kake shakka ba wani shakka ba wani a cikin ba wani hilafa ba wani hilafa shine zaba na gaskiya in shine khalifar haqa shine zaba ba ba ba shari'a bace ba ba wata maza ba na kan wannan kenan ko kenan a addinin musulunci ta annabi ta ka wai huda ma a ta annabi iya sallah da takalmin iyaye babu takalmi ta kenan a musulunci ba laifi bane ba wanda yayi ma ka tsarke shi wata sunna ce mai wannan muna maganar Musa salam Allah ya ce kurin kana wani guri mai tsarki mai dalili Allahu a'lam an ce hudda takalminka kana kuri mai tsarki yanzu kina Musa alaihi salam ga an gaya mai ga wurin da yake a yanzu yanzu muna maganar mun zo wannan wuri daga cikin kasas muna maganar hango zawa wajen yadda takalmi ko muka shigo ne yanzu mu tsaya nan cikin tsaha sai mu koma can cikin kasas akan wajen kahin nan da Allah mai wannan magana ya mai maganganu cewa wa ana tartu ka karanta ta karanta ta ana tartu wa ana tartuka fastami' lima yuha إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
wannan shi dalilin gaba mana cikin tsaha wannan darsin zamu doka Allah da ya kira Musa ga inda kake yanzu ya ce wa ana khtartu fastami lima yuha Musa yanzu an sanar da shi Allah ya ce na zaɓe ka idan kai zaɓaɓɓen Allah ne eh na zaɓe ka zaɓaɓɓe daga Allah da haka fastami'i lima yuha ka shurara abinda zan ma wahayi ka shurara irin abinda za a maka na wahayi kenan akwai magana sabuwar kun ka shurara sai Allah ce inni ana Allah la ilaha illa an fa'budni yace Allah ce ni kenan mai maka magana ni ne Allah ana Allah kuma la ilaha illa ana babu wani abun bauta da gaskiya sai ni yawancin shi ne jigon da'awar dukkan annabawan Allah tauhidi awalan tauhidi babu wani abun bauta da gaskiya Allah ta sai ni fa'abudi ni da haka ni kadai zaka bauta ta ma ba kowa ba fa'abudi ni dan tauhidi ya kama wuri bauta ma Allah shi kadai ita kuma waqimus salata da zikiri ka tsaye da sallah nan da zikiri shi suna ce ana ne dan ambato na a cikin sallah da zai sallah take ambatan Allah mai yawa a cikin dukkanin ibada dukkanin sallah ko ka kai tsaye da sallah lokacin da ka tuna ba ta lokaci in ka mance misali a ta sukan tafsirin nan za mu ɗauki cewa tsaye da sallah saboda ambatan Allah a cikin sallah don haka yake ce mishi inna sa'ata atiyatun akadu khusiya yanzu Musa magana a tabbatar mai bayan magan tauhidi lamarin tashin kiyama wanda duniya ke sabani ke shakka abin ba gani ba yace lalle al'amarin sa'a tashin kiyama a tiyatu tabbas kiyama za ta zo domin duk gwagwarmaya da ake tsiyan adam tun daga farko har ƙarshe ba za a ƙarshe duk gwagwarmayar sakamakon ta gobe kiyama ne a can da ake samun sakamakon rayuwa ta nan duniya ya tabbata mai tashin kiyama gaskiya ne ya ce a kaɗa kufiya na wani mata suna cewa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye lamarin tashin kiyama ya ce inda har akwai wani abu da Allah zai ɓoye ma kanshi da ya ɓoye ma kanshi sanin lokacin kiyama nan kai gaya ce ta yadda Allah ya ɓoye lokacin tashin kiyama Allah ta taɓa zuwa gana da ku? la ta taɓa bakata sanin kiyama ya yi wani a sama da ƙasa ba wani mala'ika makusanci ko wani annabi ko wani wane ne babu wanda ya san lamarin kiyama ta ce la ta atikum illa bakata ba mai gaya maka ko ya ma kafa ba mai iya maka kilan ranar kiyama ba mai gaya maka sama da ƙasa ya Allah kaɗai da haka ce kenan tashin kiyama gaskiya ce na kusa in ɓoye mana sanin ya kai in kai gaya ɓoye ta yadda inda har zan ɓoye ma kai na wani da na ɓoye ma kai na sanin kiyama balle magana wani da haka ya ce Allah zai tada kiyama da tujuza kullu nafsin bai mata sa'a dan a saka ma kowace rai irin abin da ta aikata a duniya dan wa hikimar kiyama a hirge mai hankali yau a dayo a ce kurin dan wayan da Allah tsara duniya wannan ya zo ya kashe wannan da gangan ka tara kudinka ya sace ya zalunce ka ɓanna iri iri a cikin an kada kuma an jaban za a ba ɗanwa shi ce inda ko da Allah ta kyama mutane masu hankali za su iya neman al'amar kiyama wanda aka cuta Allah ta kamshi na mutu tun da aka yin talauci nake ce ko yadda kyal na mutu da kudin yau donon ban na kowane wahala na mutu shi kira gari haba ɗanwa kiran kiyama ɗanwa wata ni'ima ce babba an zalimce ka an ci kuɗinka an zura ma jini an ba kaza gobe kiyama Allah saka ma eh ka sha wahala a nan duniya jina babu komi haka wahala sai ganka tsamo tsamo a gidan aljanna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa zai bani misalin rayuwa iya bani misalin rayuwa ta mutane guda biyu da wanda yi kowa jin daɗi a duniya amma cikin mutanen banza ne za a ɗauko da hukunci za a ɗauko wanda ya yi kowa tsananin wuya a duniya ya kuwa problem talauci da wuya rashin lahiya da komi sai a ɗauko amma iya cikin yan aljanna sai a ɗauko shi da farko allah ya bar umarni a sa shi gidan aljanna a ɗan ɗauko shi kurin sai a guda a ɗauko shi a mai tambaya ya bi na adam hal ra'aita busan kat ya ɗan adam ka taɓa damuwa da matsala da problem a rayuwarka sami sawa da hudu shi duk zaman da yana wahala ya koru a duniya shan wahala amma zai ta sawa da ya dambe shi shin ka taba gamuwa da wahala a rayuwarka sai ya rantsuwa la wallahi ya rabb ma ra'ayta musa qad na rantsa da Allah ya ubangiji na bin taba ganin wata wuya ba ya mance tsomawa daya dan wa'ina ruwa ce canza goma canza koma wani tsomawa ya mance duk ya disha ya ma rantsuwa da Allah la wallahi ya rabb bin taba ganin musu ba ta kan waka tsaya cikin bautar Allah duk wuya ka ta saka bar hanya eh akwai rayuwa ta ƙarshe ta ala abada yace za a doko wanda shi kuma a nan duniya ya kowa morewa doko bush ko obama duk wani kawo duniya wanda kowa jin daɗi duk wani mutum duniya ka dauko wanda kowa kawunci ya kowa morewa yace shi kuma za a zo da shi sai a mai tsomawa ɗaya gidan wuta ya gudu shi ya bi na adam har rayu da khairun kan ya dan adam ka taɓa gamuwa da alkhairi a rayuwarka zai ce la wallahi ya rab ma ra'aytu khairan qad a na rantsa da Allah ubangiji bin taɓa ganin alkhairi ba tsoma da ya mace kuma can zai koma haka nan wannan kiyama za ta zo hikimar Allah ce shi ta kiyama kenan kiyama za ta zo tabbas dan Allah litujuza kullu nafsin bima tasa'a dan a saka ma kowace rai irin abin da ta aikata dan haka fala suddannaka anha man la yu'minu biha
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى dan ko kuma cewa wannan darasi ne ake yi a cikin wannan kungurumin daji a tsuru Musa da Salam cikin wannan dajin bayan wancan zaɓin Allah ne mai dole bayani ne Allah ke wa Musa a cikin wannan duhun dare a wannan wuri. Ga munan a cikin Sina, ga munan a gefen Tur, labar haƙil, ga abin nan kama na abin a gabanka, ga Musa Allah ya mai wannan wahayin. Allah ya gaya mai cewa maganar kiyama fala suddan naka anha malayu min biya taba'a wa fatar da maganar kiyama da aka gaya ma tabbace kakka yarda wani ya kange ka game da imani da kiyama ka hallaka yanzu wannan a wannan wurin ake sai yanzu aka zo wancan magana da muka fara ta maganar sakitan da a nan ya Allah kai ka hanyar ta sake ta ita wa matar ka biya mini ka Musa wa ma tilka biyaminika ya Musa قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى نعم أنا ألا مثلا غيره sai in wadda ka san wai sanda da za mu yi magana a gaba ta cikin ƙasar sanda ce ari irin ta yau da kullum sanda ce ta yau da kullum ba wani abu sanda ce da kasan sanda Allah ya rubuta Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa Musa me annanka me annanka Musa qal hiya asaya Allah wannan sanda ta ce atawakkau alaiha ina da ita nake doga tafiya kuma wa hushu biha ala ghanami kuma da ita nake bugun cancalo ko ice dai nake kaɗo dabbobi na abinci nan kin iya dabbobi da ke tare da su ya ce kai wali fiya ma'alib ukura Allah ina da mabukatu da yawa da ita kin sanda ce irin sanda da ake aiki da ita ta yau kullum nan malaman tafsiri na kawo a wannan sanda ma'alib ukura ta ɗanya barci tana mai ta ci gane shi ta ci gane kuma in bi iya ko kiwo ma ce ta kiwon dabbobin ta dawo ta wannan yarci ibn kasir gaje wannan iya cikin isra'iliyat yo inda har wannan sanda ce ta mai mamaki me zai da mamaki sanda ce ajin zam gado kuma gaba yace wannan sanda dai Allah sanda ta ce nake dogara da ita ina kaduwa ma dabbobi na abinci wale fiya ma'arib ukhra ina da wasu bukatu daban ma da ita kin sai a lokacin aka ce al alqiha ya Musa fa alqaha fa dahi hayatun tas'a yanzu da kenan aka ce musa sakata sakata iya sakinta sai ga ta koma macijiya kuma tana gudu da gaugawa shi can kasa da gama ya aka yi da ta koma macijiya allah ya ce wa an alƙi asaka ka saki can da can cikin ƙasas ya ce falamma ra'aha ta taz ka annaha jan wallahu mudbira Musa alaihi salam ya duka sanda san dai shigar kullum ya duka sanda kullum ta canza Allah ya ce iyan sakinta sai ga tan ta kuma ka annaha jan kaman zaman kububuwa sai ta fada ya hayatun tas'a sai ga ta nan ku aje muciya nan ce jan ana gaya maka irin halin kububuwa wajen gaugawa ta nuna ta ce fadar su bani mubin an ce su bani mubin na ce hayya an ce jan nan tana da girma ta kuma katuwa amma abin tsoro tana gaugawa kamar kububuwa wajen gaugawa shi abin tsoron zai yawa ƙasa muciji iya gaugawa in tsakarar muciji na hikima Allah ya uwa dan Allah sai Allah Allah hakim yanzu nan za a ba Musa wasu ayoyi ne guda biyu na farko wanda zai tunkari fir'aun amma hikima Allah ya san matsayin bawa mutum dan adam sai Allah zai wa Musa za a mai antarama a mai jarrabawa a cikin dajin kayeje kaje je suke fir'aun ne shi Musa yana a da haka zai da da haka zai idan haka zai idan haka zai ko kuma sai yanzu kenan Musa kahin ya je wajen fir'auna sai ake mai jarrabawa a cikin wannan dajin eh ake mai jarraba a wannan wurin za mu antar ta hakika da Musa ya sake ta falamma ra'ata ta da yake tana kadawa kana hajjan kamar kana muciji wallahi mudbira abba ke juya dukun Allah ya taka lata wallahi ke ba da baya ke na barka da wallahi mudbira ya ba da baya ya bar ya bar jijiya ya bar da ko ta kuma lamin aqib ko waye bai ko waye Musa bai bai waye ba ta bai baya kasa cikin an sha gudu cikin an sha gudu a ga wasu an sha gudu cikin daji wannan an sha gudu eh duk gudu ba wai wai rana ce wannan mai ake ba wai rabi ya ce ya musa akadu cikwancan musa iya cikin gudu ala kake mai kira ya musa akadu musa dawo dawo wurinka akadu dawo kina ka barin ka dawo nan wurin da ka bari shi ne ya ce wadata kan musa ka dawo kakka ji tsoron komi sai ka ce inni la hamla ladina musallu ala wani walace ko inni la hamla ladina musallu musa a waje na manzanni ba sa tsoro yanzu musa a ji hankalinka kakka damu eh sai ce kusa da takam sai ce kusa da takam kama ta kai tsoro sanu'ida sadal ula za a maida ma sandar ka yanda take sanu'ida sadal ula suka an ga an ba musa nutsuwa ka dawo kakka ji tsoron komi eh ka dawo ka ji tsoron komi ya ce inda kamin al'amini kaga an ba shi garantin su musa kana daga cikin masu aminci kana cikin aminci ake nan kakka damu dawo wannan mucijiya kama ta ka riƙe za ta koma kaman sanda ta burku kaman sanda ta burku nan zuke na an wa musa an karama an gwada mai aikin sanda ke sanda ce da ta da kullum to sai a can inda wai an cewa wai damar tana gari tana wai mai sallah ya tsoma wata mai zari kina wani ana bada sabon zari ta baka ni ba sannan macijiya to yanzu bayan Allah subhanahu wata'ala ya ba Musa sanda an gwada mai aya ta sanda sauran aya ta ya ce usuluk ya daga fi jainika أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين yanzu bayan sanda ya ce usuluk ya daga fi jaibik ka sa hannunka nan jaib ba na aljihu ba ne ba ba aljihu ba na jaib ba jaib wuyin riga wuyin riga ka shi ne jaib ka sanya hannunka daga cikin wuyin rigarka ƙuran kana hudu da wannan hannu naka ya ce na na ce takwaju bai da za ka hudu kenan kana san hannunka a cikin wuri kana hudu shi zai hudu iya haske ta kusa bai da min kai so zai hannunka zai hudu kuma iya haske kuma haske ne ba na cutarwa ba sai yace ayatul ukhra da wata aya ce daban bayan wancan yace wadmu ilayka janaha min rahab kuma nan iya karanta da mu Musa har yanzu iya cikin halin tsoro tun gudu da yayi da ya dawo har yau akwai tsoro a jikin Musa maganin maganin tsoro aka ce mishi ka gama damtsanka ga kirjinka eh muna rabu wannan tsoro da kake yi kai haka ka gama damtsanka da kirjinka kenan za ka samu maganin tsoro za ka samu nutsuwa nan ibn kasir haka imam imam kutubi ne kita malamai na kawo nan a maganin tsoro ne an gani tsoro kai haka sai ka samu nutsuwa yace wannan magana shi dai anan Allah subhanahu wataala Musa ne ya gaya ma haka nasi bai zo ga wani ba Musa ne aka wani maganin tsoro ka gama damtsanka a jikinka za ka samu nutsuwa daga tsoro kake to iyaye wani amma babu kai babu nasi wanda Allah ya ce kai ma kai haka nan ya ka samu shi tsoro haka ibnu kasir kawar magana kenan yanzu ya ce Allah ya ce fa zalika burhanan rabbi wannan abu guda biyu aya guda biyu ta sanda ta koma macijiya ta hannu a sa a hudu ya haske su ne hujjoji guda biyu masu kwari wanda za ka tabbatar ma da fir'auna kai daga wajen Allah kake eh zuwa ga fir'aun can a ɗan Allah ya gama cewa da ya ce magana sadda ya gaya mai cewa na da ya mai magana cewa magana sanda ya ce huzu hawa da ta kam sannu idan ce ula ka rike ta kakka ji tsoron komi za mu maida ta yadda take canza wajen yadaka ila janahi واضم إلي واضم يدي واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى nan kaga aka ce wajen yadaka ila janaka ka sa hannunka cikin ka haka nan ka faɗa ka nan da aka ce jai kenan an gaya wa nan mushigar hannun ne ina nuna shi ƙasar nan yanzu ya shigo ta wuyan riga ya zo kasar da haka wajen hannun da shi takwan shi ne an amurto shi zai fito bai da iya haske ya ci ayatar ukura wannan wata aya ce daban bayan magana santa yanzu na Allah ka ce lunurai yake min ayatul kubra zan mu gwada maka aya mu babba a gwada ma aya karara a nan ka hanka je ta a cikin kasar da ya kaya da yawan labarin na maganar sanda da maganar tsoro na ga mishi Allah ya bashi labari cewa fa zalika burhana ni mina baka laifin awana wa malaihi wannan suna hujjoji guda biyu zuwa ga fir'auna da mutanen shi yanzu kenan Musa eh a yanzu bayan duk wannan bayanai bayan wannan jami'a aka mishi yanzu aka karantar da shi aka gaya mai ga aiki sabo zaga tunkari fir'auna shi ne ce izhab ila fir'auna innahu tagabu ta cikin ta اذهب إلى فرعون إنه طغى yanzu kenan Musa da salam an ba shi umarni yanzu maza maza kuma ka kama hanyar zuwa ga Fir'aun in wani kuma cewa mun kuma mun kare bayanin Musa daga matsayin Isra'ili a Makka kisa da ake tun iya yaro har ya girma ya yi kisa ya karo gudun kisa ya nade ya tsere ya bar gari ya zo ɗan shekaru ya koma shi yanzu neman koma yake ma cikin hikima alabe he gashi yanzu an mai sako zuwa ga fir'auna da kanshi za ki mai girma ne aiki ne mai girman gaske eh aiki mai girman wahala ne to yanzu Musa alaihi salam iya jin wannan umarni amma ta ba mu ga muku halin annaba da mutanen kwarai koma zuwa ga Allah can cikin da Allah ya mana me Musa da ya fara قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا لقد نسيت سؤلك يا موسى
na'am yan uwa nan bayan Musa alayhi salam ya samu wannan umarni na zuwa ga Fir'auna kai tsaye shine sai ya koma ga Allah subhanahu wata'ala qala rabbi shrah li sadri eh ya Allah ya ubangiji ka yaye min kirjina dokan domin aiki ne ba karami ba ka bani dama da dagewa kan wannan aiki ka bani kinan ƙarfin zuciya wasirli amali Allah ka sauƙaƙe mun wannan al'amari domin ya san a ce ma ka tankari fir'auna da wannan magana kuma daman kai dan gudu ne tserewa kai a ce ka je fir'auna ce Allah ka sauƙe mun lamarin Allah ka sauƙe mun al'amarin na ya Allah shi na kace annabi ke cewa la sa me kace an mutu shiga cikin matsala إذا كانت لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله كيني مثل أبي وعلا يقوم مثلكي إيه باب هذا يا الله موسى يا نما الله تاجي نما وهلا أما يا نما الله سبحانه وتعالى يسوق كيمي الأمر كما يا دوت مسألة تا حلشي وجم مغنى ba a gane maganar shi da kyau nan ma yake roƙon Allah wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Allah ka warware mun kulli na magana sarin ka gane magana ta can shine ai can da yace ina kamar kai dubuni fa yajuku sadari wala tadku lisani can da a cikin da kun da ke ba labarin da Allah ne wannan magana yace Allah ina tsoron in je in ga musu ce ƙarya ne قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون Allahu akbar ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
yace rab inni akhafu an yukadibun ya Allah ina tsoron su karyata ni waje ku sadari in suka karyata ni kirji na zai yi kumci wala taliqu lisani harshe na ya kasa magana dan wa ba wanda ya san haka sai irin mu masin ina eh yau ina san haka duk mai ina irin shi baci kashi take yace abin ya wahala duk ina kai kasa magana in yi zai da yawan wani abin ta tauri to akwai ɓacin rai dare mi na ta yawa abin ya kari to akwai ɓacin rai iya ɓacin rai wuyar tana da tana da wata abin yawa ci Allah ina tsoron su karyata ni kirji na ya kumci wala da lukul sani in kasa magana Allah kuma ci Allah wani alai wani alai zambun ina lillahi wajen suwa ka kafa da tsaka kashe ni shi ne nan kenan iya neman warwara wahalul uqdatan min lisani fuqahu qawli Allah ka warware min kulli na halshe na sarin ka gane magana ta fuqahu qawli waj'alli wazira min ahli Allah ka sanya mun waziri mai kamawa yace daga cikin ɗan gidanmu ɗan uwana yace haruna akhi ba da ɗan uwana cikin famunmu yace haruna akhi kuma ɗan uwana shi na ka ce malamai ka cewa a tarihi babu wani wanda wani dan uwa ya amwane shi kamar yadda Musa ya taimaki Harun akwai abin da ke annabta ya roƙa mai annabta wasu ila Haruna Allah ka aika ka aika sakon zuwa ga Haruna yadda kama sako anan ku ji abin wa Musa iya wannan magana a cikin kungurmin dare na Saina yake cikin halin wannan amma yake roƙo Allah ka aika ma shi ma Haruna irin aike da ka muni shi ma ka aika mai mu ta aiki tare eh shi wani a cikin hada kitabu ki tambaye cikin sabai wane ne a duniya wanda ya ko ya ko dan uwa an wani da dan uwan shi yace zan tambayi cikin nima magabata ya tambaye cikin sabai ne yace mai Musa da Haruna yace wani mutum masani ne su wani suna ka ce wani mutum da ga masa lalle masani ne tabbas haka ne babu a cikin tarihi wanda ya kana kenan ya nemi a aiko dan uwan shi Harun mace Harun akh yace ushudu bi ya azan Allah ka kara mun karfin gwiwa da dan uwa na Harun ushudu bi azari wa ashriku fi Allah ka yi tarayya da shi cikin al'amarin da ka aiko mini aikin da ka sa ni ka sa ɗan uwan haruna mu yi aikin tare wa ashirku fi amri kuma ita kawo fa'idar da yake ɗan washi ce kai nusabbi haka katira wa nazkuruka katira innaka kunta bina basira ya Allah saboda muna so mu rinka ambatan ka ambato mu yawa tare dan da sai abin da kamawa mu ambace ka Allah mu ambace ka ambato mu yawa mana mu tsibi mu tsarkake ka tsarkakewa mu yawa mu ambace ka ambato mu yawa innaka kunta bina basira domin Allah kana ganin abin da muke Allah wannan shine addu'a da Musa alaihi salam yayi a wannan wuri kahin tinkara ta to amma anan lace kala arkuti ta sau laka ya Musa Musa abin da ka roƙa duk adar Musa yi gaba ɗaya Allah ce an baka an biya ma bukata eh an biya ma bukatar an kare adda mutajaba ce an baka abin da ka roƙa to can cikin kasas sai yake ɗauko wata tsohon matsala ta al'adun nafsan قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال رب inni qataltu minhum nafsan fa khaf an yaqtulun yanzu nake Musa ya doko matsalar shi da take tsakanin shi da waɗannan mutane yanzu ne ya ci an amsa an bashi madan wani Haruna su yi aiki tare da samu yanzu kuma abin da ke tunawa can in ya je a matsayin Fir'auna ga tsohon laifi qala rabbi inni qataltu minhum nafsan ya Allah ni wancan da akwai laifi tsoho na kashe mutum a cikinsu kuma daman dalilin gudun shi mun karanta gudun daman da ya yi ya gudu ne don ka a kashe shi a mashi labari inal mala ya tabiru da duka rika turga ko can mashi labari da rubuta shi jama'a ana nan a hada manyan gari na shawara don su kashe kalle ka tsalo ta fakhrut in daga manar sina ko daga mashi ka huta kan dalilin gudun musa da ya daga matsar gudun kisa ne kuma za an ce ya je ya kirayi fir'auna shi ta Allah to ni dai ga tsohon lahina na yi kisa ina tsoron a kashe nan yake kawo dalilin ma da yake roƙon a sa haruna ya ce wa akhi harun ko aka sa mini lisana ya Allah ɗan uwana harun ya hina halshi ya hina fasahan magana shi sa gari suke nan a aiko a gama mu da shi fa'arsilu mai rida'an tusaddiquni Allah ka aiko ka aikawa harun saƙonka ka aiko shi shi ma zarto rida'an mai ƙara ƙarfin gwiwa gare ni yusaddiqu ni ya gaskanta ni amma na magana ba gane ba ya ƙara bayani ha gane mun kwata eh ni da ba gane ba ya ƙara bayani daga laka laka za a ce dan ya gaskanta bayanin da nayi daga wajen ka ka ce ni kadai na ka abu yace inni akhafu an yukadzibun Allah ina tsoron musu ce ƙarya nake ina tsoron su karyata ni da mazlatu Allah ya ce qala sanashuddu abdaka bi akhika qala sanashuddu abdaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun qala sanashuddu abdaka bi akhika Allah ce zan ƙara ma ƙarfin damtsi mana zan baka zan karwa haka da ɗan uwan naka wa naj'alu lakuma sultana kuma zan sanya muku hujja e kokwara wadda ce falasinu ilaykuma wa inda mutane kun tsoron ga an jama'a shi ba sa iya cutar da ku falasinu ilaykuma ba sa iya cutar da ku yace bi ayatina antuma umritaba'akuma al-ghalibun ya ce kun musa da kai da ya ce ku tahi da ayoyina kina ayoyin da zan baka wanda ayoyina wa dalilin rike wa'in ayoyina da kai da wa'inda da kai da dan uwanka da ma wa'inda suke tare da ku zan sa ku ne masu rinjaye kuma yana ta kataballahu la ghaliban ana rasul كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله- إن الله لقوي عزيز wannan damar sunar Allah ce kataballahu Allah ya riga ya hukumta la aghaliban na ala rasuli Allah ya gaya musu Allah ce na rubuta na hukumta Allah shi ke rinjaye da manzannin shi kenan duk za a yi gwagwarmayya a sha wuya a sha jarabawa a samu shahidai a samu komai a samu amma ƙarshen gwagwarmayya da gaskiya da ƙarya manzannin Allah ke da nasara nasara tana ga masu gaskiya eh inna lanansuru sunu nasu amanu ko Allah ya tabbata za mu taimaki manzannin mu da masu imani muna alƙawarin Allah ne a ce na rubuta na hukumta Allah shi ke rinjaye da manzannin shi kuma inna Allah la qawiyyun aziz kuma Allah mai ƙarfi ne mabuwayi ne abin da ya so ke yi kiran wannan al'amari Musa ka aji hankalinka tabbas Allah zai baka nasara kiran ka ga girman Fir'auna mulkin Fir'auna banza da shirme ne insha Allah Allah kai satin sama darasin mai zuwa anan Musa da ya kawo wannan jaje sai Allah ke wa Musa tunatarwa yake mai rafal yake mai yake take tuna mashi wa kaga da, da Musa fara mun tsoro yi insha Allah kai mana to insha Allah zamu yi bayani irin fadakarwa da aka wa Musa ya tuna baya kai ji tsoro اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته